أن الحمد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka an uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi na masallacin asibitin koyarwa wanda aka fi saninsa da masallacin fmc da ke cikin garin azare a ƙaramar hukumar katagun da ke jihar Bauchi. Majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam daga littafin Nurul Yaƙin fi sirati Sayyidil Mursali. Wannan majalisi shine na ɗari da talatin da uku a wannan yammaci na Juma'a tara ga watan safar hijirar annabi sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1448 wadda take daidai da 24 ga watan yuli na shekara ta 2026 miladiya idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna bayani ne kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hanyarsa ta yin hijira daga makka zuwa madina a wannan hanya ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama mawallafin wannan littafi ya ambata mana ƙisar surakatu bin malik al-mudliji suraka ɗan malik wanda ya fito da kabilar banu mudliji wanda mutum ne mai fada a ji a cikin 'yan ƙabilarsa. Labari ya iske shi daga 'yan aika na ƙuraishawan maka mushirkai, kan cewar mutanen maka mushirkan maka kenan sun sanya raƙuma guda ɗari da duwanda ya kashe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ko kuma ya zo da shi a raye hakanan sayidina abubakar abokin tafiyarsa duk wanda ya kashe shi ko kuma ya zo da shi a raye shi ma sun sanya raƙuma ɗari kenan an haɗa jumilla zai zama raƙuma ɗari biyu ga duk wanda ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama da sayidina abubakar in ma ko ya kashe su ko ya zo da su a raye to wannan mutumi surakatu dan malik ya ji wannan labari sai yake fatan ina ma a ce shi ne zai yi kitibus da manzan Allah sallallahu Alaihi sallama da saidina abubakar don ya samu wannan gara basa to yana zaune wata rana cikin 'yan ƙabilarsa a gurin da suka saba zama su huta na bani mudlit sai wani mutum ɗaya daga cikin ‘yan wannan ƙabila tasa ya zo gare su suna zaune sai fiskanci soraka cewar ɗazu na ga wata ƙura tana wucewa ta gaɓar kogi ina ga kamar muhammadu ne da abokan tafiyarsa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mushirkan maka ke nema ruwa a jallo to suraka da ya ji wannan maganar jikinsa sai ya ba shi cewar e tabbas zai iya yiwuwa manzan Allah ne tare da abokan tafiyarsa waɗanda ake nema ruwa a jallo to amma dan ya kauda tunanin wannan mai bashi labarin sai ya ce masa a'a ba su bane su wane ne suke neman wani abunsu da ya bata suka fita da shanayenmu wannan ƙurar da ka gani su ne suke wucewa yanzu ya ɗauke hankalinsa shi kuma sai ya ɗan zauna ƙanƙanin lokaci a wannan gurin zama nasu sai ya tashi jikinsa yana ɓari amma dai ya ɗauke hankalin mai ba shi labari ya kaɗa hankalinsa wani guri ya tafiyar da tunaninsa wani guri daban ta yadda shi ma mai ba shi labarin ba zai yi yunƙurin samun wannan gara ɓasar ba ya shiga gida ya sa baiwarsa ta shirya masa dokinsa ya ɗabi makamansa ya kama wannan hanyar ya bi bayansu da yake yana kan doki su kuma suna kan raƙuma cikin ƙanƙanin lokaci sai ya iske su kuma sai ya tabbatar cewar e tabbas manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama tare da sayidina abubakar da kuma sauran mutane guda biyu abokan tafiyarsu to a nan da ya hango su yana hango su sai dokinsa ya yi goho da shi ya ka da shi a ƙasa ya tashi bai daddara bai kaɗe suturarsa ya tada dokin ya sake hawa ya sake bin su gabanin ya kama hanya ya bi su sai da yi ƙoƙarin neman sa'a ya kaɗa ya kaɗa ya zuba shin ya bi su ne ko kuma ya haƙura ya koma abin nasa da ya fito sai nuna masa ya haƙura ya koma bin su ba alheri ya sake kaɗawa ya nuna masa ya haƙura ya koma bin su ba alheri sai da ya so uku ya nuna masa ya haƙura ya koma amma duk da haka bai daddara ba sai ya bi su yana hango su dokinsa ya ɗaga kai ya yadda shi wannan mun karanta a baya majalisin da ya gabata ya tashi ya kaɗe sitirarsa ya sake hawa dokin ya ci gaba da binsu har ya zo dab da su yana jiyo karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ko a jikinsa bai damu ba kira'arsa kawai yake zuba yana karanta alkur'ani sadina abubakar kuma hankalinsa ya tashi yana tawaige yana juyawa yana ga yau su kan fa al'amarin fa ba ba yadda ba kanta yana ga gaba daya an gama kama annabi dan mutumin nan da shirin sa ya fito kuma su yake hari su yake fuskanta sayyidina abubakar ya hada gumi kana ganin sa kasan yana cikin matsanancin yanayi kuma ba kansa yake jiyewa ba yana jiyewa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kwantar masa da hankalinsa yace ka nisar da zuciyarka ba abin da zai faru wannan asalin tawakkali ce dama man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu Allah ya isan wa duk wanda ya dogara ga Allah wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai azurta shi ta inda baya zato baya tsammani to ya zo dab da su sai kafafun dokin nasa suka nitse cikin ƙasa har zuwa gwiwar gwiwowin dokin nan ma sai sake faduwa a nan sai fahimci cewar hanya ku wannan al'amari ina ga kamar a wannan gabar muka tsaya da kafafun dokin nasa suka nitse cikin ƙasa fakarra an ha sai faɗi daga kan dokin sun mazajara ha sai tsawatarwa dokin akan ya tashi saboda yana dabda isa gare su doki karya ba da shi mana hatta na hadat dokin ya miƙe falamtakat ta hurudu ya daiha حتى سطع بأثرهما غبار ساطع في السماء مثل الدخان وانا أبو نأوكتين أبو وابدا بيسون فاو na farko dokinsa ya kada shi amma bai daddara ba ya tashi ya sake hawa dokin ya bi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar na biyu kafafun dokin suka nitse cikin ƙasa a yayin da suka nitse ya sake kada shi nan ma bai daddara ba ya sake tashi ya hau kan dokin shi dai burinsa ya samu ya cin musu don ya samu waɗannan raƙuma da aka sa to yana tafiya ne bai daɗe da fara tafiya ba shine yace ce falam takatta ya daiha wannan dokin bai daɗe da fito da ƙafafunsa daga cikin ƙasa ba hatta sata ali atharihi ma gubaru face ƙura ta tirnike hanyar da suke tafi ƙura sai ta tirnike gaban shi suraka sai zamanto baya ganin kowa a gabansa da ana hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma da ya taso ya hau kan dokin ya ci gaba da tafiya sai daina ganin kowa a gabansa sai ƙura dokinsa ma baya ganin komai sai ƙura sati'un fis sama'i wannan ƙurar daga cikin sama ta sauko mithlud dukhan kamar hayaki kamar yadda hayaki ke tashi yayi sama ita kuma daga saman ne ta sauko ƙasa ta zo ta tirnike gaban suraka dan malik sai zama kwata-kwata ba abin da yake gani gabansa sai kura duk inda yake kutsawa ba wanda yake gani baya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ballantana abokan tafiyansa guda uku sayyidina Abubakar da Amir bin Fuhaira da kuma mai nuna musu hanya to anan yace fa'alima suraqatu anna amalahu da'i'un sudad a nan ne fa suraka ya fahimci cewar wannan ƙoƙari nasa da yunƙuri nasa na ganin ya cimma annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar ya tashi a tutar babu wato duk wani yunƙuri da yayi yayi asara saboda babu wata natija da zai cimmata babu wani tasiri da ya samu aikinsa ya tafi a mere to anan wadakalahu ru'bun azimun sai tsoro mai girma ya shiga cikin zuciyar suraqatu dan malik anan sai ya firgita ya razana sai fahimci cewar fa babu mahalukin da ya isa ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam domin al'amarin annabi al'amari ne wanda yake mai girman gaske kuma ƙarƙashin kulawa na ubangiji subhanahu wataala a nan abin da ya yi fanadahuma bil aman sai ya kwala musu kira ya kwala wa annabi sallallahu alaihi sallama da saidina abubakar ya kwala musu kira cewar su tsaya shi kan yanzu babu wani abu da zai samu da za su fuskanta daga gurinsa sai zaman lafiya da kwanciyar hankali da amana da aminci ya ce ku tsaya ba abin da zan muku ku tsaya da Allah ku saurare ni duk wata aniya da na taho da ita yanzu din na fasa to da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji muryar suraka yana kwala musu kira cewa su tsaya ya rantse da Allah ba abin da zai musu ba zai cutar da su ba abin da ke tsakaninsu aminci ne da amana ووقف عليه الصلاة والسلام ومن معه حتى جاءه anan sai annabi ya tsaya sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suke tare da shi mutane uku sayyidina abubakar da amir bin fuhaira da kuma wanda yake nuna musu hanya abdullahi bin quraikit ne nuna musu hanya su su hudu sai suka ja suka tsaya har ya iso su lokacin da suraka ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallama da abokan tafiyarsa yace wa yaqulu suraka abinda yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace waqa'a fi nafsi hina laqitu ma laqitu an sayazhara amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace suraka sai yake cewa kai abinda ya shiga cikin zuciyata shine al'amarin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama zai yaɗu, zai yaɗu, zai watsu, kuma annabi zai galaba, wannan abin da ya shiga cikin zuciyarsa ke, lokacin da ya fuskanci abin da ya fuskanta, abubuwa guda uku suka fuskance shi, waɗanda kuma duka ƙalubale ne gare shi, dangane da yunkurinsa na ganin ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar na farko dokinsa ya kada shi na biyu kafafun dokin suka nitse cikin ƙasa na uku ƙura ta turnike gabansu ya zama bassa ganin komai to anan ya fahimci cewar ba zai iya ba annabi ya fi ƙarfinsa sannan kuma al'amarin annabi daga Allah sannan abu na uku ya fahimci cewar wannan abu da annabi ya zo da shi ko shakka babu sai ya yi yaɗo ya watsu a duniya kuma abin da ya faru ke sannan kuma a zuciyarsa ya ji cewar annabi zai yi galaba lokacin da ya iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai cewa annabi inna qaumaka qad ja'alu fika diyata yace lalle mutanen ka suwaye mutanen annabi quraishawan makka sun sanya diya a kanka diya raƙuma ɗari da duk wanda ya zo da kai a mace ko a raye ƙuraishawa sun sanya diya za su ba shi diyar raƙuma guda ɗari sannan abokin tafiyar ka shi ma duk wanda ya je da shi ga ƙuraishawa a raye ko a mace za su ba shi raƙuma ɗari wa akhbarahuma bima yuridu bihim an-nas sai kwashe labari ya juye musu na irin aniyar da mutane suke da ita akan annabi da sayyidina abubakar kowa fatansa ya ga ya yi kicibus da annabi da sayyidina abubakar ya kama su ko ya kashe su ya kai wa mutan makka don ya karbi rakuma ɗari biyu wannan burin kowa kowa na fatan haka maganar da take ta kai kawo cikin mutane a wancan lokaci duk inda ka je ka samu daba ko majalisi ana zaune ana tattaunawa za ka ji wannan taɗin ake kowa fatansa da burinsa ya dace ya samu annabi sallallahu alaihi sallama in ma ko a raye ko a mace ya kai shi ga mutan makka to shi ne kwashe labari duka ya juye wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi anan kenan ya risina wa arada alaihim az-zada wal mata'a anan sai ce musu ganan ɗan abinci na da na riko shine azad in an ce azadu shine abincin da matafiyi yake rikewa a tafiyarsa tunda tafiyar tafiyarsu a wancan lokaci ko tafiye-tafiyensu a wancan lokaci sun sha bamban da tafiye-tafiyenmu a wannan lokaci yanzu ko nan da bauchi mutum zai je a wancan lokaci zai kwashe kwanaki a hanya kafin ya isa to kaga idan mutum zai wuni ya kwana ya wuni ya kwana dole yana bukatan abin da zai ci sabanin yau sai ka je bauchi a wuni guda ka dawo in ka ga dama ma sai ka yi azuminka in ka fita daga azare ba ka ci komai ba sai ka da azare amma da baka isa ba ko nan da misau in za ka je dole kana bukatar ka rike abinci balle a ce za ka je bauchi amma a yanzu al'amarin ya canza to shi yasa galibi mutum in zai fita tafiya dole sai ya rike guziri na abinci to shi suraka yana dauke da abincinsa sai ce musu to ga wannan abincin nawa ni kan zan koma gari na gurin mutane na ko kuma tunda yanzu ba ku ma yi rabin madina ba kun ga kuna bukatar abinci saboda haka ga abinci na ku rike ku tafi da shi sannan kuma ya ba su duk wani abu da matafiyi ke bukata shine almata duk wani abu da matafiyi yake bukata na abin da ya shafi sutura na abin da ya shafi abin hawa na makami da ya kamata matafiyi ya rike saboda garkuwa da abin shimfiɗi da za a kwanta in an yada zango duka wannan ana kiransa mata'i duka sai tattara ce musu gashi ku karɓa ku rike ku ci gaba da tafiyarku yabdanka annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar amma falam ya akhudha minhu shay'a sai suka ki su karbi komai daga gurin sa da abin da ya ba su na abinci ba su karba ba da abin da ya ba su na guziri na abubuwan more rayuwa duka ba su karba daga gurin su ba shi kuma yayi tanadin su ne dan ya je kama annabi da sayyidina abubakar kuma sai Allah ya nuna masa hakan ba zai taba yiwuwa a gare shi ba sai ba su karɓi wannan abubuwan da ya ba su ba bal qala lahu sai dai abin da suka gaya masa shine afi anna abin da muke so gare ka ba wai ka ɗau guzurin ka ka ba mu shi ne muke bukata ba ko ka ɗau abubuwan da ka riƙa na bukatar ka ka ba mu duka waɗannan ba ma bukata abu ɗaya muke bukata daga gurinka suka ce masa ikhti anna ka ɓoye labarin mu karka ba kowa labarin duk wanda ka haɗu da shi karka ce masa ka haɗu da mu ta hanya kaza karka ce masa ka gan mu a guri kaza karka ce masa ga abin da ya faru tsakaninmu da kai ka ɓoye wannan sirri ne tsakaninmu da kai wannan abu abu ɗaya kenan da muke bukata tilo a gurin ka banda shi ba ma bukatar wani abu suraka sai ce ba wani abu an yi an gama ku kwantar da hankalinku ba mai jin labarin nan daga ni sai ku sai Allah da ke ganin mu banda mu ba wanda zai sake jin labarin inda kuke da kuma abin da ya faru tsakani na ni da to anan kafin su rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa sa'alahu suraqatu an yaktuba lahu kitaba amnin suraqa sai ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rubuta masa rubutu wanda yake kunshe da aminci rubutu wanda yake kunshe da aminci kamar ya malamai sun yi ƙoƙarin fito da wannan gabar ta fiskoki guda biyu malaman sira da tarihi wasu daga cikin malamai suka ce ai lokacin da suraka ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi da sayidina abubakar ya nuna musu yanzu shi kan ya mai daukarsa aniyarsa ya fasa ta dama mecece aniyarsa ya kama annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar ko ya kashe su ya kai su ga mutan makka dan ya samu raƙuma 200 yanzu ya fasa aniyarsa saboda ya fahimci ba abu ne wanda yake mai sauki ba ya fahimci cewa ba zai taba yiwa ba haka sai mai da wukacensa wai fadan da yafi karfinka sai ka mai da shi wasa to abin da ya faru da suraka ke ya sallama ya miƙa wuya ya nemi annabi sallallahu alaihi sallama su ba shi aminci ma'ana tun da yanzu shi ya fahimci ba yadda ya iya da su to su kuma kasse ce za su yi maganinsa bahaushe ba yana cewa rama cuta ga matuci ibada ba ce to yanzu tun da shi ba yana ƙoƙarin neman rayuwarsu ba bai samu ba ai a tunaninsa su yanzu tun da shi ya gagara su za su nemi rayuwarsa mun gane bayani to shi yasa ya nemi alfarmarsu su bashi aminci ya kwala musu kira su bashi aminci shi yanzu ya ba su aminci ma'ana ba zai cutar da su ba ba zai fuskance su da sharri ba su ma yana nema su bashi aminci kar su cutar da shi bai san annabi ba haka yake ai akwai kissar annabi da ta faru wanda a majalisi cikin majalisanmu da suka gabata mun yi ishara kan wannan kissa annabi sallallahu alaihi wasallama suna halin tafiya shi da sahabbansa sai suka yada zango dama bisa al'ada idan aka yada zango kowa yakan kama ɓangarensa annabi yakan je gindin bishiya ya kwanta shi kadai abubakar ya je nan umar ya je nan abu ubaida ya je nan zubairu ya je nan kowa da yana kama guri don ya sake ya huta to kowa sai kama gurinsa aka wawwatsu ba a haɗu a guri guda ba saboda rana ne lokacin lokacin bacci lokacin bacci na guda. annabi ya kwanta kenan bai daɗe da kwanciya ba ya rataye takobinsa a jikin bishiya bishiyar da ya kwanta ƙarƙashinta sai wani mushiriki ya zo ya lallabo ya lallabo yana zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwance sai ciro takobin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zare ta tsirara annabi yana kwance sai ce waye isa ya hana ni yau in kashe ka tunda daga ni sai kai abokanka ma ba su san me ke faruwa ba sabai suna can suna bacci kowa yana karkashin bishiyarsa ana bacci ta bacci na kaibida waye isa ya hana ni in kashe ka annabi sai ya ce Allah yana haka sai hannunsa ya fara rawa hannunsa na rawa sai takobin ya faɗi bai san yadda aka yi takobin ya faɗi ba yana ta ƙoƙarin ɗauka ya gagara annabi yana kallonsa hannun sai rawa yake annabi kuma sai ya ɗauki takobin sai ya miƙe sai ce kai kuma waye isa ya hana ni in kashe ka sai ce roƙonka nake kamar rai sai ce to je ka abunka sai kama hanya ya tafi annabi sai ya kira sahabbansa yana cewa ku zo ku ga mutumin nan ina kwance ya ɗauki takobi na ya zare yana cewa waye isa ya hana ni in kashe ka na ce masa Allah takobin take faɗi ni kuma na ɗauki takobin na ce masa waye isa ya hana ni in kashe ka ce ka taimake ni ka murra wannan darasi ne babba annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa sahabbansa cewar in har ka dogara ga Allah to Allah ya isan maka abin da ake so ka samu yaƙini wanda shi aka rasa a yau ko addu'a mutum yake yaƙinin nan da ya rasa ita ce zai sa ya yi ta addu'a ya ga babu biyan bukata saboda a zuciyarsa yana ji kamar shi in ya roƙa kamar ba za a amsa ba su wane da wane ne su ne in suka roƙa za a amsa sai munana wa Allah zato kuma Allah duk inda ka zace shi za ka same shi a in ka kyautata masa zato za ka same shi a nan in ka munana masa zato za ka same shi a nan ana inda zanni abdi bi in ji Allah cikin hadisul kudus ni ina duk inda bawa na ya zace ni in ka zace Allah mai kyauta ne to za ka samu kyautar Allah in ka zace Allah mai ruwa ne to ba za ka taɓa samun kyauta daga gurin Allah duk inda ka zace Allah za ka same shi in ka yi zata wa Allah cewar yanzu in ka roƙe shi a take zai amsa maka kana roƙonsa zai amsa maka idan ka samu shakku da tararrade to za ka yi ta roƙo ba ka ga biyan bukata saboda ka samu kokonto kan cewar Allah zai amsa maka wannan darasi ne babba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbansa na tawakkali sannan darasi na biyu afwa da haƙuri irin na manzan Allah sai ke karantar da sahabbansa to abin da ya faru kenan tsakaninsa da su da tsakaninsa da suraka dan malik suraka yanzu rayuwarsa yake nema ta ci tira yanzu annabi sai yanda yayi da shi ko amma annabi bai masa komai ba har cewa yake ina neman ku bani amana da aminci yake nema gurin annabi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ba bai roka ba annabi ba abin da zai masa saboda mutum ne mai yafiya mutum ne mai afuwa mutum ne da baya riko haka yake sallallahu alaihi wasallam to shine a nan gurin da ya roki annabi ya rubuta masa rubutu wasu malaman suka ce bayan sun haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kula cewar suraka a firgice yake ai mun karanta a baya da ya bi matakai guda uku abubuwa suka faru da shi na firgici na razani guda uku wanda suka zamanto kamar katanga tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama sai tsoro ya shige shi tsoro da ya shige shi ya zo ga annabi zuciyarsa tana fat fat fat kana ganinsa kaga wanda yake cikin firgici yake cikin razani yake cikin matsanancin tsoro to annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne da Allah ya sanya masa basira mutum ne da Allah ya sanya masa hikima mutum ne da Allah ya sanya masa zurfin tunani da hangen nesa ga kuma afuwa irin tasa da sanin ya kamata da ya fahimci cewa tsorafa ɗan malik yana cikin firgici yana cikin razani yana cikin matsanancin tsoro sai ya faɗa masa wasu lafuzza don ya kwantar masa da hankalinsa mu duba mu ga mutumin nan fa rayuwar annabi yake nema amma yanzu kuma annabi abin da yake yana yi ne don ya kwantar wa mutumin nan da hankalinsa wane ne irin annabi mutum ya zo yana neman rayuwarka ka fahimci cewa a cikin razani yake da firgici kuma kana ƙoƙarin ka cire masa wannan tsoron ka kwantar masa da hankalinsa ka nitsar masa da zuciyarsa wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan muna da kyakkyawan koyi tattare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi da ya fahimci suraka na cikin tsoro sai ce masa kaifa bika ya suraqatu idza labista siwarai kisra anan gurin magana ce annabi ya gaya masa wacce tana cike da bushara wa shi suraka din wanda wannan busharar za ta rage masa tsoron da ke cikin zuciyarsa ko tafiyar da tsoron gaba daya yace yaya kake tsammani ya kake tunani yaya al'amarin zai kasance maka ya kai suraka idan aka ce yau ga awarwaro na sarkin farisawa a hannunka awarwaron sarkin farisawa kuma tsada suke da shi na zinari ne kuma na musamman an masa ne na musamman yana sawa a hau sai aka ce gashi nan ka sa a hannunka a nan gurin akwai akwai iskali namiji zai sa awarwaron amma ana annabi yana ce masa ya kake tsammani idan aka ce ga awarwaron sarkin farisawa a hannunka ka saka wani martani za mu mayar a wannan gaban ‘yan uwa annabi yake ce masa ya kake tsammani ya al'amarin zai kasance maka idan aka ce yau ka mallaki awarwaron sarkin kisra kisra sarkin farisawa ga sunan a hannunka ka saka wanda ba mahalukin da ya isa ya saka sai mai sarauta sarautan ma wacce take ta musamman irin manya-manya masu faɗa a ji a duniya irin su kisra irin su kaisar kaisar shine sarkin rumawa kisra kuma sarkin farisawa a wancan zamani waɗannan sarakuna guda biyu babu sarkin da ya kai su isa da fankama da arziki da mayaka da dawaki da mulki ba sarkin da ya kai waɗannan sarakuna guda biyu to saboda haka awarwaran da shi kisra yake sawa kwaya ɗaya kawai zai iya sayan gari guda in ji malamai to kuma awarwaran da yake sawa ba ɗaya ba ne suna da yawa kaga yanzu kenan duk wanda aka ba shi awarwaro na sarkin farisawa ya zama miloniya inda awarwaran ba ɗaya ba ne ba biyu ba ne uku isama to annabi ya gaya masa wannan ne don ya nitsar masa da zuciyarsa ya gaya masa wannan ne don ya kwantar masa da zuciyarsa hankalinsa to shine a nan gurin da ya ce fasa'alahu surakatu an yaktuba lahu kitaba amani sai suraka ya nema gurin manzon Allah ya rubuta masa rubutu na aminci ma'ana yanzu annabi tunda kana cewa nan gaba akwai yiwuwar a ce sarkin farisawa an ci shi da yaƙi awarwaransa ya zama ƙarƙashin ikon musulmi a ce ya shiga hannuna ya nake tsammani to ka rubuta mana in har Allah ya sa aka ci sarkin farisawa da yaƙi awarwaron a bani ya roƙi annabi wannan fassarar da malamai suka yi ma wannan gabace da annabi ya masa wancan lakwazi don ya kwantar masa da hankalinsa ganin ya firgita ganin ya razana ya masa bayanai wanda suke kunshe da bushara ai bushara ce annabi yake yi wa suraka cewar nan gaba akwai yiwuwar Allah ya ba da galaba da iko wa musulmi su yi galaba a kan sarkin farisawa su ci sarkin farisawa da yaƙi dukiyarsa ta zamanto mallaki na musulmi hatta awarwaransa da yake sawa za ta zama karkashin ikon musulmi to ya kace tsammani idan aka ce awarwaransa ya zama naka mallakinka sai nemi annabi ya rubuta cewar in har aka ci farisa da yaƙi awarwaran sarkin farisawa nasa ne wannan abin da ya roƙa gurin annabi ce fasarar da wasu daga cikin malaman suka yi ma wannan gaba to anan fa amara ababakarin fa kataba sai sayyidina sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurci sayyidina abubakar ya rubuta cewar in har Allah ya hukunta aka yi galaba akan sarkin farisawa kisra to awarwaransa na suraka wannan ya nuna kenan suraka ya karɓi musulunci tunda har aka yi annabi ya yi umarni wa sayidina abubakar ya yi wannan wata riwaya kuma ta ce ba sayidina abubakar annabi ya umarta ya rubuta ba amir bin kuhaira ai mun yi bayanin amir bin kuhaira maulan sayidina abubakar wanda yake ɗawainiya da hidima wa annabi da sayidina abubakar a wannan hijirar da suka shine annabi ya yi wa umarni ya rubuta wa suraka ɗan malik rubutu kan cewar a duk lokacin da Allah ya ba da galabawa musulmi suka yi nasara akan farisawa suka mallaki dukiyarsu to awarwaran shi sarkin farisawa kisra na suraka ɗan malik sai amir bin fuhaira ya rubuta suraka ɗan malik sai ya naɗa wannan rubutu da aka yi wata riwayar ta ce a kan fata aka yi rubutun sai naɗe ta sai sa cikin da kasa sai juya abin sai ta suraka ɗan malik bai zo madina ba sai dab da annabi zai fita fat'u makka ya zo madina ya ci gaba da rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallama a madina har annabi ya koma ga Allah sayyidina abubakar ya zo ya yi shekaru biyu da watanni uku shi ma ya koma ga Allah sayyidina umar ya zo to a lokacin kalifancin sayyidina umar a nan ne aka ci kisra da yaki yankin farisawa da yankin rumawa kaisar aka ci shi da yaki kisra shi ma aka ci shi da yaki waɗannan yankuna guda biyu masu tinkaho da dukiya da mayaka sai suka shiga ƙarƙashin ikon musulmi dukiyarsu ta zama mallaki na musulmi sai suraka ya zo ya samu sayyidina umar ya ce ya amiral mu'minin ina da magana sayyidina umar ya ce ina sauraron ka ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasiya kan cewar in har aka ci farisawa da yaƙi aka karya daularsu awarwaran sarkinsu kisra a bani sannan umar ya ce ina shaidarka cewa annabi ya yi wannan wasiya sannan kuma yaushe ne annabi ya yi wasiya suraka ɗan malik sai sa hannunsa cikin jakarsa sai fito da fata tana ɗauke da rubutun sayidina abubakar da stam ɗin manzan allah sallallahu alaihi wasallam cewa a duk lokacin da aka ci kisra da yaƙi awarwaransa a bawa suraka sai na umar da ya karanta sai ya ɗauki awarwaran sai ya danka wa suraka haga suraka ya zama miloniya to wannan shine bayanin da ake yi a nan cewa fa sa'alahu surakatu an yaktuba lahu kitaba amnin fa amara ababakarin fa kataba fassarar da wasu malamai suka yi ma wannan gabar ke wasu malamai kuma suka ce a'a kitaba amnin din da ya nema gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba wancan bayanin bane wancan ma wani bayani ne daban shi kuma wannan shi ma wani da bayani ne daban yace lokacin da suraka yazo yana cikin firgici ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce manzon Allah kaga abin da ya faru da ni na yunkuri da ya dinga yi sai ya zo ga annabi Allah ya hana shi yace to ka roki ubangijinka ya yaye mun abin da nake ciki na firgici da tsoro sannan ni kuma na ɗauka maka alkawari ba zan sake yin wani abu na cin ƙafarka ko yunkurin fito na fito da kai ba amma kai ma ka rubuta mun a rubuce cewar kai ma ba za ka kama ni ba ba za ka kashe ni ba ba za ka yi mun kaza ba ba za ka mun kaza ba annabi ya ce wannan mai sauki ne yayin umarni aka rubuta wannan fassarar da wasu malamai suka yi kenan a wannan gaba to amma ko da ma fassarorin sun bambanta malamai da yawa na tarihi suna cewa duka sun faru wancan ya faru wannan ma ya faru yace wa bidhalika qadat hadhihi almushkila to da haka wannan mushkilar sai ta kare mushkilar wa mushkilar suraka suraka sai juya abunsa sai kuma kauyensa dama kauyen nasa bashi da nisa da inda ya riske annabi sallallahu alaihi wasallam a hanyarsa ta komawa sai dinga haɗuwa da tawaga ta larabawa sun fito neman annabi tunda yanzu an sa dukiya mai yawa diya ga duk wanda ya zo da annabi ko ya zo da abubakar ko ya zo da su ga baki ɗayansu su su biyu in ma a mace ko a rayu yana da raƙuma guda ɗari sai haɗu da wannan tawagar ina za ku je za mu je neman muhammadu da abokinsa sai ce amma hanyar nan an iya muku na duba duka babu basa ku bi ta nan sai ya kau da su sai ya tura su wata hanyar da idan ya ƙara gaba ya sake haɗuwa da wata tawagar ina za ku je za mu je neman muhammadu baka ji labari ba cewa an sa raƙuma ɗari ga duk wanda ya kai shi in ya kai shi da abokinsa ɗari biyu ya ce haka ne na ji labari ni ma yanzu daga neman su na fito kun ga wannan hanyar na yi nisa mai yawa amma ba ɗuriyar kar ku bi ta nan an gama muku bincika nan kam amma ku bi ta can dan ku bi ta nan wahala za ku sai kau da su sai su bi ta wata hanyar daban da shi yake kokarin neman annabi yanzu kuma shi yake ba da kariya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan iko ne na ubangiji Allah zai iya baka kariya da abokin gabanka abokin gabanka ne amma da shi sai Allah ya kare ka iko ne na Allah kariya daga gurin ubangiji take shi yasa duk wanda ya sake ubangiji ya wahala in kuma ka rungumi ubangiji wallahi baka da wahala a duniya ballantana a lahira maliki yawmiddin shi da kansa yace maliki yawmiddin shine ya mallaki ranan tashin kiyama to duniyar ba shi ya mallake ta ba me yasa ya jingina mulkin tashin kiyama gare shi bai jingina mulkin duniya gare shi ba saboda a duniya akwai sarakuna da yawa akwai sarkin guri kaza akwai sarkin yanki kaza akwai amma a lahira ku akwai wanda yake sai bugi kirje ce ni sarki ne limanil mulkul yau lillahi alwahidil qahhar ranar gobe kiyama ba wanda ya isa ce shi sarki ne to shi yasa Allah ya jingina mulkin tashin kiyama gare shi maliki yaumiddin wanda ya mallaki ranar tashin kiyama to in har kayi daddaɗar rayuwa a nan duniya da ke da sarakuna da shugabanni iri-iri kala-kala kowanne da irin halinsa da ɗabi'arsa kayi rayuwa daddaɗa ƙarƙashin iko da taimako da agaji da kulawa daga gurin ubangiji ina ya ga lahira da ba wanda ya isa ya ɗaga maka yatsa kowa ta kansa yake in har kayi daddaɗin rayuwa a nan ina ya ga can ranar da ubangiji ya jingina mulkin ta gare shi subhanahu wata ta san daɗi ya ƙare a can in har za ka ji daɗi a duniya daɗin ya ƙare a can jin daɗi sai abin da Allah yi saboda haka duk wanda ya rike ubangiji ya rungumi ubangiji to wallahi ba shi da matsala ba ka da matsala a duniya ka yi daddaɗar rayuwarka in dai ka rungumi ubangiji to kai da matsala kun yi bankwana kun yi hannun riga matsala tana yamma kai kana gabas ratanka da matsala da mishkilodi da damuwa kamar ratan gabas da yamma kun yi baran-baran kai da matsaloli saboda me kana karkashin kulawa na ubangiji komi kuma na sani da kai din da dadin da matsalar da miskilolin duka karkashin iko ne na ubangiji shi yake gudanar da abun da ya ga dama lokacin da ya ga dama yadda ya ga dama inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarin sa kawai idan ya ga dama abu ya faru umurni zai bashi ya ce kasance take sai ya kasance da umarnin Ubangiji, subhanahu wata. Shi yasa Allah ce, walau an na ahalar ƙura amanu wata ƙaula fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ar ya ce, walakin kaddabu, fa a karnahun bi makanu ya Da a ce mutanen gari, mutanen alƙarya za su yi imani da Ubangijinsu, su rungumi Ubangijinsu, Allah maɗaukacin sarki ya ce la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mun bude musu albarkatu da alkhairai daga sama da ƙasa kawai mutum zai ganshi cikin daula kuma ya kasa ma gane ta ina ma daular ta zo daga gurin ubangiji walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubu Allah maɗaukacin sarki ya ce sai dai sun ƙaryata sai Allah ya kama su da irin mugunyan ayyukansu to anan mushkilar suraka ta kare allati azhara Allah fiha mazida inaya mushkilar da Allah madaukakin sarki ya bayyana kulawarsa akan manzansa sallallahu alaihi wasallam yace allati azhara Allah fiha mazida inayatihi bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam mishkilar da Allah madaukakin sarki ya nuna kulawarsa ƙari akan kulawarsa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna yanda yake kula da annabinsa wannan kissa ta suraka dan malik akwai darussa waɗanda suke masu tarin yawa ƙarƙashin ƙissa ɗin. Darasi na farko da za mu fita da shi ƙarƙashin ƙissar, za mu fahimci cewar babu abin da zai faru sai da ikon Allah. Yanzu da Allah bai hukunta suraka ya cimma annabi sallallahu Alaihi sallama da sayidina abubakar ba sai gagara. Abu na biyu, duwanda ya zamanto ya dogara ga Allah to Allah zai shiga cikin al'amarinsa Allah zai ba shi kariya Allah zai taimake shi Allah zai ba shi kulawa Allah zai kare shi daga duwani wanda ke masa bita da kulli yake binsa da shari kai dai ka rungumi Allah subhanahu wata to Allah ya iya maka abu na uku da za mu fahimta daga kisar duk kaidin mai kaidi duk sharrin masharranci duk makircin makiri ba yadda ya iya da kai matukar karin gumi Allah subhanahu wa ta'ala kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana ka dogara ga Allah ka riki ubangiji to duk makircin makiri da sharrin masharranci da kaidin mai kaidi ba yadda ya iya da kai mai gara takan yi da dusi sai kallo sai dai ta bata yawun bakinta a nan akwai wata ƙissa wacce mawallafin wannan littafi bai ambace ta gabanin suraka ya bi su annabi sallallahu alaihi wasallama suraka bin malik annabi sallallahu alaihi wasallama sun isa hemar wata mata da ake kiranta ummu ma'abat da suka isa wannan hema tata suka yi mata sallama ta amsa musu sallama har ta ba su gurin zama suka zauna sai annabi sallallahu alaihi sallama ya hango wata akuyarta a ɗaure sai ke ce mata wannan akuyar taki ba za ki ba mu nono daga gare ta ba ta ce hu wannan akuyar da kake gani tana fama da jinya kuma a lalace take ba abin da za a samu daga gare ta na nono shi yasa ma ka ganta da ba za ka ganta ba saboda sauran dabbobin mu duk sun fita kiyo ita kuma saboda jinyar da take fama da shi da yunwa da ta ci ta cinye ta kiwon ma ba za ta iya fita ba shi yasa ka ganta a daure sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a matsomin da ita in gani aka matso masa da akuya kamar iska za ta hure ta tafa ƙasusuwanta ga sunan za ka iya lissafa su saboda yunwa da yadda ta lalace jinya ta ci ta cinye ta annabi ya sa hannunsa ya shafe ta sai ga akuya ta ciko ya shafi hantsarta sai ga nono ya ciko ya samu kwano ya tatsa ya sha da shi da abokan tafiyansa su su uku suka sha suka ƙoshi sannan ya sake tatsa ya cika ƙwarya ya danka wa umu ma'aba sai ta riƙe baki tana mamaki ya tashi abin sai kama hanya ya tafi ta zauna tana ta mamakin wannan al'amari mijinta da ya dawo sai ga akuya ta canja ya ce kai wannan akuyar ba ita ce na fita kamar ba za ta yi rai ba ta ce ita ce ya ce to ya aka yi haka kuma gashi na ganki da nono cike da ƙwarya ina kika samu nono ta ce ai wani mutum ne ya zo min ta dinga bayyano siffofin manzan Allah ta bayyana siffofinsa na halitta ta bayyana siffofinsa na hali da ɗabi'a ta ce idan yana magana za ka ga alamu na nutsuwa cikin maganarsa kuma maganar za ka jinta a tsare tana fitowa daki-daki kuma magana ce ce take cike da basara da basira da fasaha da hangen nesa magana ce wacce kuma tana fitowa za ta shiga cikin zuciya ta samu gurbi sannan abokansa da yake tare da su abokan tafiyarsa yana musu umarni da rawar jiki za ka ga sun aikata idan yana magana za su yi tsam da ransu su yi shiru suna saurarensa suna girmama shi suna kambama shi mutum ne mai kwarjini mutum ne mai haiba mutum ne wanda tun da nake a rayuwata a duniya ban taɓa ganin mutumin da Allah ya masa kyan halitta kamar sa ta fara bayani kan siffofinsa yana da gashi yanayi kaza kafafunsa kaza hannayensa kaza wuyansa kaza ta yi ta siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kalmomi masu wahala na larabci shi yasa malaman suke cewa ɗalibin larabci mai so ya san larabci to ya haddace ƙissar ummu ma'abad zai samu vocabularies na larabci wanda zai amfana da su to a nan mijinta sai ya yi mamaki ya ce to wannan mutumi da kika bani labarinsa shi ne mutanen makka suke neman sa ruwa a jallo suke so su kashe shi amma wannan ya musu wuya har da kafafuwa ya fi ƙarfinsu zai wahala su cin masa ko su same shi wannan kissar mawallafin wannan littafi bai kawo mana ita a nan wataƙil da ya kawo mana za mu samu darussa ƙarƙashinta to wannan hanyar annabi kenan sallallahu alaihi sallama zuwa garin madina to su kuma mutanen madina yaya labarinsu ya kasance wannan shine bayanin da zamu duba ana yace wa kana ahlul madinati hina ma sami'u bi khuruj rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa qudumihi alaihim yakhrujuna ila al-harr hatta yaruddahum harr bahira su kuma mutanen madina tunda suka ji labarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito daga garin makka kuma ba ko ina ya nufata ba sai gurinsu garin madina wannan sai ya sa kullum wayewar gari ana asuba za su fito kwansu da kwarkwatansu maza da mata su fito wajen madina suna jiran isowar manzan Allah su ga shi dai kowane ɗaya daga cikinsu ya san ratan da ke tsakanin makka da madina mafi karanci duk saurin mutum akalla zai kwashe kwanaki goma idan ya baro makka kafin ya isa madina to amma rana ta farko da suka ji labari cewa annabi ya fito daga makka kuma ya nufato madina tun daga ranar suka fara fita wannan zai nuna maka ɗoki da mutanen madina suke na ganin isowar annabi tunda sun san zai wahala ran da ya fito ya iso madina amma tare da haka a ranan suka fita da su da matansu da ‘ya'yansu da kuyanginsu da bayinsu da boyi-boyinsu da hadimansu suka fita wajen madina suna jiran isowar manzan Allah cikin madina sai aka wayi gari ba kowa sai ‘yan tsiraru sai kuma yahudawa dama suna zaune da yahuda yahuda kuma tun da dama ba su ma haɗu da annabi ba ba su yi imani da annabi ba ba ruwansu da shi to sai zama wanda suke saura cikin garin madina iya yahudawa ne sai yan tsiraru misali a ce masu tsofi da kuma majinyata wanda ba za su iya fita ba idan suka fita wajen madina tun asuba nan za su wuni sai a zahar zafin rana shi zai dawo da su madina gobe haka za su sake fita ana asuba su je su tsaya suna dakon isowar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai lokacin da rana ta take ta yi zafi ɗau sai su koma cikin garin madina haka suka yi ta yi fanƙalabu yauman ba da an ƙalanti zaruhu falamma awau ila buyutihim aw farajulin min yahudin على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه yace wata rana bayan sun fito sassa sun tsaya dakon isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna jiran isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiru manzon Allah bai karaso ba wannan rana ta sha biyu ke dama annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar garin makka ranan ɗaya ga watan rabi'ul awwal ranan ɗaya ga watan rabi'ul awwal bayan fara yi masa wahayi da shekara goma sha uku a ranan ya bar garin makka ya fito ya kamo hanyar madina to ranar sha biyu ga watan rabi'ul awwal a ranan ne mutan madina suka fito fitowansu na nawa fitowansu na goma sha biyu saboda tun da suka ji annabi ya fito daga makka suke fitowa tun farar safiya za su zo su tsaya a wajen madina suna jiran isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa komawa gida sai rana ta take sai da suka kwashe kwanaki goma sha biyu suna haka kuma ba su taɓa ƙosawa ba ba su taɓa gajiyawa ba har Allah Allah suke in rana ta yi suka koma Allah Allah suke dare ya yi asuba ta yi su sake fita su je jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abun bai hau kansu ba abun bai fita a kansu ba wannan ya nuna maka shauki da kwaɗayi da fata da haba-haba da suke na isowar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan gurin yace falan man qalabu bayan sun fito da safe rana ta take sun juya sun koma yauman wata rana ba da an talan kidaruhu bayan jiransu ya yi tsayi ba su ji ɗuriyar manzan Allah ba alamar isowarsa sai suka koma gidajensu falamma awau ila buyuti bayan sun koma gidajensu aw farajulun min yahudin sai wani mutum cikin yahudawa ya hau sama ala utumin saman katoton gida dogon gida cikin gidajen mutanen yahudawa ya hau zai wani aiki a saman gida fa basara rasulallahi sallallahu alaihi sallama wa ashabahu yazulu bihim as-sarab kwatsam sai hango manzon Allah sallallahu alaihi sallama bayan mutan Madina sun tsari shi jira sun koma kowa ya koma ya shiga gidansa shi kuma ya hau saman gidansa cikin gidajensu na Yahudawa zai yi wani aiki sai ya hango annabi sallallahu alaihi wasallam irin ruwan nan da ake hangowa a can nesa a lokacin da kake tafiya akan hanya gaban ka zaka ga kamar ruwa sai ka karaso sai ka ga ba ruwa ba to irin wannan ne yaga yana yawo da annabi da abokan tafiyarsa ba wai actual annabin ya hango ba amma gashi nan kamar annabi gashi nan a cikin wannan ɗan ruwan da ake gani akan hanya idan hanyar ta zamanto akwai rata tsakaninka da ita gabaninka isa wannan guri sai sai ga abin ya zo sai koma sai zo gashi yana ganin annabi ga abokan tafiyar annabi sai abin kuma ya ɓace faƙalar yahudi bi a'la sauti sai wannan ba yahudi ya ɗaga muryarsa ya ce ya ma'sharar arabi haza jaddukum ya ku larabawan madina ga nan baƙonku da kuke fata ya iso kuke buri ya iso kuke ɗokin ya iso jaddukum a nan gurin duk da cewa ma'anar jaddu a larabci kaka amma shi ba kakan yake nufi ba mutumin da kuke so ku rabautu da isowarsa kuke so ku yi annashuwa da isowarsa kuke so ku yi farin ciki da isowarsa gashi nan ya iso lokacin da ya musu wannan bisharar wannan ba yahude wane irin abu suka yi mutanen madina wane martani suka mayar wannan shine abin da za mu tashi kansa idan allah maɗaukacin sarki ya kai mu majalisi na gaba saboda ƙurewar lokaci sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم